الله الرحمن الرحيم فصل ranar insha Allah يباع التنقل amana ta yin nafila في سائر الأوقات a cikin sauran wakatai إلا بعد صلاة الصبح sai dai bayan sallah asuba ko na lokaci mutum zai iya yin nafila sai wannan lokacin da zai soke نعم sai dai bayan sallah asuba mutum bayan na tana ba wannan حتى ترتفع الشمس hajjira ta ɗauko نعم وبعد العصر wato shi da rumi ta zama gwagwarin yadda ba ka take ma'ana ni kan da ya zama dai ba wai tana ɗaguwa da kun gaba da nan ba Allah ne ta zama ta ɗan bari ana iya ganin نعم to kamar haka shi ne na tuna gaya muku نعم وبعد العصر haka na bayan sallar asar حتى تغرب kuma an hana a yi lafiya نعam a ta tafi ruba a kira ya faɗi bayan sallar magarba ta na yake نعم وفيه عند الزوال خلاف amma ya zo cewa ana saɓani inda zawali lokacin da ya take zawali lokacin da yake sabani نعم an su malaman sun ce a yana tuna wasu suna ganin kawai ba a yi ba ana saɓani نعم Eh, amma mu kaga mu za mu malaki ba wani abin da ana kawai aka yana kawai قالوا بس a lokacin ba نعم Eh, kama yi lokacin da aka hana lokacin gudu rana ko lokacin faɗuwa ta ana haramun ne نعم lokacin bayan sallar la'asar tarayya نعم shi ne wannan wakati saboda ba shi ne bayan sallar asuba nan kaga shi ne lokacin da yake نعم وليس مع الصلوات رواتب محدودة
walaisa ma'asar wa jira tubu ababen jeranta ma hadisin abin ya ga cewa laisa ne zama ma'asar wa tare da salloli نعم salloli da ake yi babu wani nafila da aka ce da ne ne kafin sallar azhar da raka hudu bayan sallar azhar da raka hudu sai ka zama sallar babu wani yanki sai dai kai sallah mutum na mutum na kana ma kai raka kana ma kai hudu kana ma kai gida ko ta ko saboda haka ba نعم amma dai babu wani iyaka da aka نعم وهي في الليل والنهار مثنى مثنى ita a tare ko da rana da raka a jiga sallama raka a jiga sallama kawai shi نعم والأفضل kawai shi الجهر في الليل shi ne bayyana da lila a cikin dare نعم idan bai tare da za yi to ka bayyana ka hafila inda rana ce kuma ka da الر في النهار kuma boye ya tuna har da rana shi ne a zon نعم وتكثير الركوع والسجود da kuma yawan sha wannan na rubudi ko su yi da sujjara نعم wasu malaman sun tafi abin cewa kai na fila kamar aminci matsalan aminci goma kai raga hudu idan da in za ka iya yi aminci goma kai raga shida haka za ka fi yawan rubu da yawan sujjara kai إيه.
su aure su ba an sun titi su tsayawa a daɗe kana tsaye misali kama a minti goma kai raka a jikin ko kuma kai raka a wurin minti goma da an sun ce kai wata ruku da sujada inda shi a nan wajen kasar kuka kai yake da makamancin waɗannan to wannan ana ganin yaki a ce ka zo ka daɗe a tsaye kuma amma kai raka a jikin a cikin minti goma نعم shi sa shi ya zo ya ɗauki magana ba wani da na ɗauki a yau cewa a yau ta ruku da sujada ya fi a yau ta tsayawa نعم وفعلها الوتر a yi ta kuma halwatar a kaɗaice نعم mutum na bila zai domin gujewa aiki na riya da wani zan kana yi kayan gida da ke kaɗai a zuwa nan wuri ba ce
وفي نصف الليل الأخير kuma idan za a yi ta a cikin rabin dare na ƙarshe نعم to a nan wajen an fi samun ta in ka raba dare kake yi to rabi na ƙarshe a samu a yi نعم kamar ƙarfe nan in an ce a raba dare misali kamar dai lokacin da ya ta faɗi ka raba dare to ba dai rabin farko ba misalin awa biyar ne zuwa asuba amma yanzu da a ce ƙarfe bakwai ne daga raba ta biyu ai dare biyu a ka lissa ba takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ba kuma awa biyar da kake da shi kaga awa tara kenan ranar ka ɗauki awa wata daraja a Allah kaga shi ne shi ne rabin farko ai kaga ka ɗauki awa biyar matsalan ka ƙara a nan farkon bakwai kaga shi takwas tara goma sha ɗaya sha biyu kaga a cikin daga bayan sha biyu da matsala kawai zuwa asuba نعم eh shi ne shi ne shi ne misali yake
ويجوز ويجوز الجلوس zama ya halatta مع القدرة على ba الاستيعاب da iko a zan tsayawa idan na kira shi kana ikon da za ka ce duka zauna a zaune ke sallah نعم sai kamar da mai halar ya faɗa wani wurin su ajiyar mutane ko نعم rabin ladin mai tsawon shi ka fata ga wanda ya ga wanda ya zauna نعم ita sallah a cikin نعم وعلى رحله في سفر القتل haka na ya halatta mutum ya yana gina a kan dabbarsa نعم amma a cikin tafiya wani ta sai a mata kasan نعم حيث يقول لك ما فيها- توجهت cikin mutum kasan da gari نعم ana tafiya lokacin da na gina ta kama ka tafiya kuma ta kai a kasan to ka iya yin nabila a kan dabbaka shi inda dabbar ta kasan yan mutum da zallo ko gabas ko waye kawai dai idan ila yau an zo lokacin da zaka fara yin sallah ya zama a nan lokacin kana kallon kana kallon al'umma inda ka fara sallah a wani lokaci kuma shi kenan ka cigaba da zai duk inda ma ta karkata ta hanya ta karkata ka kawai zai da cigaba da sallah ba buƙatar wani sai kaya wani yanzu kamar yanzu kuma da ake tafiyar mota ba
wani za ka yi mutum yana yi yana kan sallah na'am kowane
na'am wa fi safinati haka na a cikin jirgi yastajibu sai kewaya na a cikin jirgin kada kana kana a nuna inda ita nan wajen ragaba kamar dabba ce inda dabba ce gaba ɗaya su biya ka eh amma in kana yin jirgi ne a za ka yi biyawa wani jirgi shi kuma yana kallon wani waje daban na'am in kana kallon nan sai mutum kaga ya ya jiya ya kallon nan wajen kaje ka jiya kuma Na'am.
ka kallon dai a tura na'am wa muftasuha jalisan wanda ya gudu ta a zaune yustahabbu idza qaraba ruku'a an so idan ya kusantar da ruku qama sai ya nuke fa qara'a ma tayassara ya karanta abin da ya sawaka wa raka'a
ko da a zaune za ka yi eh kana zaune kana cikin sallah an so lokacin da ka zo wata kila ka karanta fatiha ka karanta sura ka ka fito ruku sai ka tashi a dai dai a ruku sai ka karanta na'am sai ka ruku na'am saboda ruku sannan kuma sai ka ci gaba da karanta sallah na'am kaga da akalla da ka samu shi eh wa lahu kitmamuha jalisan yana ganin ya in suka sa zaunan ma na'am haka yadda ya fara din ba sai ya miƙe dan bai zama
wa bil akas ko kuma haka shine mutumin da yake ya fara ta a tsaye shi kuma suka na'am ya fara haka yi za a karatu ka ji kaga shi ka zauna na'am shi kuma da karatun ka haka in ka gaba da karatu kuma da shi wani rukumu da shi da aisha na'am wa shuru'u kaga addu'a mulzimu fi sa'irin nawafil ya da zama a cikin duk na da shi ko shi na'am dalilin kaga wannan hujji shi ka shi ya tabbata ni za a ce ya zama wajibi a kan eh duk inda lafiya take a wajenka na'am lafiya ce ba dole ba ce amma daga zaran lokacin da ka zo kace na fara kuma shi kenan ba karin yin gari da kaga na fila ba dole bace kana tashi ka kalli gaban kace Allahu akbar ko kuma wani abin sai mun tashi kai kana nan ana bin kace kaman yanda Karama.
Allah ku karama ta wannan nafila na'am sai ka ga kai shiru eh ya zama lazimi kuma yanzu nafila amma yanda ake bin ka farilla yanzu ba ka ba ka yi ba dole ta ba wannan nafila ta ma sai ka yi ta na'am ko da alƙulat ta ta tawarware ko da sai alƙulat ta tawarware a wannan nau'in da ta tawarware wannan ai ba na abu ne hawa amma dai inda kai ne ka yanke kada ganga wajibi ne ina busalaha idan ya bata ta kabaha sai ya rama ta la in badala ka ji magana idan inda ka ganga bayan shi ta bata na'am shi ta bata wannan ba dama za a yi kike ka Eh.
ba bukata wani dai ne ne ka wa dakhilul masjidi wanda ya shiga masallaci fi ghayri waqti karahati a cikin wannan wakatin karhanci na'am yuhayyihi sai gaishe da masallaci bi raka'atayn wanda a yi qabla sujud sun kafin ya zauna sai a je sai ya ci mai shi na'am duk lokacin da ka shiga masallaci kowane lokaci ne in dai ba lokaci ne da aka ce kada a yi nafila ba na'am sai ka yi raka a biyu kafin ka zauna na'am shi ne ka yi jini da mai jirgin ka kuma masallaci da raka a biyu na'am
ita ake cewa wala ta hutu bilijili ta akan mutum amma ba ta tsere ba bilijili in ka zo ka zauna din na ba in ka zo ka zauna din sai ka tuna da kuma ka yi tashi gefe ba wa shi suke cewa an kara ka zauna kuma suke nan tarka ta eh an ka zauna din baka tuna ba sai ka tashi ka raka a biyu da nan kuma ka zuwa na'am ake cewa kali kamar lokacin su marba da kuma bayan la'asar eh shi ne yake faɗa yake yanzu shi zai da wakasar karami ka shiga masallaci ba a lokacin da yake karami a cikin lamu amma wani lokacin ne ba za ka ba ita yake shi zai da wakasar karami ka shiga masallaci a cikin wakasar da ke karhan bai zama karami a ina kila ba ba lokacin da ya je ka zauna ka kamar yadda liman yake hudu ba ma sallar juma'a shi ne kai yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka faɗa kamar yadda mai ana ya faɗa na'am lokacin da mai yake hudu ba sallar juma'a ko lokacin da wake suna bayan la'asar ko kuma lokacin indiya da lokacin fatuwa biya da kuma wanda ya nuka ba shi wanda ya mara
a yanzu ne ka ji za ka ga
suna yi wa cikin da su da su ya ko kaga abubuwan ne wani abun kada ga irin fuskan da haka kullum ya ma kada dawa da ake samu shi ne fahimtar karatu na'am amma ya maza malikiya da kuma ta hana aikata da mujibin ta eh yawa mutum ya kuma ya ji wani asiri ne na ta wanda ya sa shi ba za ba za ka hana shi ba
wannan har tarawih ya gare ka ma tarawih shi ma na filan na'am samaniya asharata da sulmata eh a shekara ta goma sha takwas na'am wakila asharu shi da kuwa raka a goma ما بين العشاء والوتر ka zama an shi raka kuma ya zama raka- kuma ya zama wajen raka talatin da wani abu إيه، ko kuma kila raka ashirin ne masu lama mai نعم ولا بأس ba ma ne ba bai da isha'i wal wannan wai sallolin lafin filin da ake yi din da wanda muka faɗa ko sallama goma ko sallama ko da filin da duka bayan su ne tsakanin isha ne da wuce kuma ake yi na'am lokacin da za ka wuce eh bayan ka gama sallar isha ka wuce ko kuma ka gama ka wuce na'am yawwa kamar ka goma ne ya haɗa haɗa yi kuma ne a sarki a cikin matan
sallama goma sai ka raka sallar da wani abu dawa na'am wala ba ta bi tanakkuli babu laifi da sanar da nabila fi talasatil imani a cikin zaunar gamar liman na'am ka san kamar muna ne yanzu na mu tarawih kawai mutum ya yi an yi raka a biyu a tashi a kuma raka a biyu a tashi ba kamar da suka wuce haka in suka yi suna da tsaya an suka yi raka a biyu sai ma a zauna wa an za su tashi gani na kuma a ci gaba na'am dan wannan zaman da za a yi dama dan huta na kuma ta yi ci gaba kai ka iya tashi da ramin da ya na nasu fila wuri a cikin wannan tsara na'am babu da shi na'am shine ce bainal ashfai eh tsakanin raka a biyu da ake yi na'am shi ne shafa'in kenan a raka a biyu a salama na'am dan wannan wurin da ake yi ka iya tashi da ramin na'am wa mudrikun nasi fiha yanzu san mutane biya a cikin ta
la yusalli al-isha'a ma'a da gane sallar isa tare a gabatar mutane suna tarawi shi ne kuma can wani waje kuma kai sallar isa ka sannan ka dawo wurin ba haka ba zai zama kaman dukkan liman ne ana yin sallar tarawi ko kuma kana bayan kana yin isha wani sai kaman taka sujudu da bana na'am wal witru yake yi sunnatun mu'akkadatun suna ce ne sarbi
raka'atun haka ɗaya ta kaji aqiba shafi'i ƙarfin kafa ce munfasil da rabewa da rabewa wato bayan ka yi kafa ɗin da sallama sannan ka yi sa na'am ka ga rabe ce yadkhulu waqtuhu lokacin shan wani katin wuce yana shigowa ba'da al-isha'i bayan sallar isa fi waqti hal a muqtari lokacin da wanda yake da misali na'am kaga ya nuna maka kenan ashe idan aka yi sallah da ake yi wata da a yi lailatul qadr din nan ake yin sallah magarba hada da isha eh kaga ya lokacin ta ya zama an an ingila shi ne zuwa wata magarba ai na'am tun da lokacin da ba zai tabbata ya lokacin da ingila ba a wannan lokacin har sai aka gaba ta kai aka yi na'am to kaga a lokacin ba da maka za ya gaba ta yi yawa inda ba a yi ta lokacin da tsara shi sai ya fara wannan magana na'am wal afdalu wani jiki lizul wirdi amma mutum wuri biyu ta'khiruhu ila akhir al-layl jirgin tashi ya kankare na'am ya saba ne a gona wurfi ma'ana wurin da yake nufi dai kana saba kana na kirkirin ka na'am cikin dare ta shi ya rago inda na'am to ka kirkin da wannan wujirin kar ka yi shi a farkon dare har sai ka gama wannan ɗan layin zulun sannan sai ka yi shi a farkon na'am shi ne wani.
na'am wa ghayrihi wani ke kuwa la yanamu wanda ya kwanta shi a zuba yana namu wannan baya bacci illa an wuce ya wujirin ka ana sallame zalla ya ga tashi da wani wujirin ka eh na'am يقرأ في الشفعي yana yin karatu shi kamar a cikin shaba'i يسبح اسم ربك الأعلى kashi su mara jigar ala raka da rago da kuma kuriya da kaji na raka نعم وفي الوتر a wuturi الإجلاس kuma karanta kulhu wallahu والمعوذة falaki da nasu
ولا قنوت فيه على المشهور ba wani abu ne ake yi a yanzu mashura ba zai fita a cikin wuturi ana wuce نعم ba mu ba ba ma'ana alƙulu نعم وركعة الفجر daga zanen fajiri da ake yi kafin asuba sunan نعم وقيل shi نازلة ne kuna kila
ووقتها muka tunta بعد طلوع الفجر bayan alfajiri ya hudu ake yi ومن دخل المسجد wanda ya shiga masallaci ne وقبل أن يركع فيه tun kafin ya nafila a ciki أقيمت عليه الصلاة sai aka ɗaya sallah kawai za ka yi kaka alfajiri kawai limai sai kare sallah نعم يركع خارجه sai nafila ka kaka alfajirin a wajen masallaci ثم يدركه kuma ya rikici liman yana ganin sha liman yana daɗewa a karatun asuba da نعم sai tsaya a waje ya nafila sa kuma ya rikici liman نعم. والنائم عن ورده wani wani suka malaman suka ce kawai in kar ka biya shi nan ka bada ita a cikin masallah a lokacin da za ka yi da biyar sallah azuban ka kuma ka yi ka ka sallah fajr shi nan nafila ta ba نعم ta ba ya ci نعم ai nafila ka kuma kai nafila kai ka kai إيه.
ai ke ka ai ke ka duka ba da ba ya bukatar su kawo nan aiki rani ba niya ba yi kawai ka niyyar shi ke nan ba ba نعم والنائم عن ورده wanda ya ci da yi ba إن تصبح لانتظار in ka gaba idan yawa ya gari لانتظار الجماعة saboda sauraron jama'a الله sai sallaci da نعم wanda ya bacci ne da riga ya yi sabon da ya kuma نعم yawa ya gari yin tijarar jama'a ce. ko a yi suka ba in ya kai wakacin asuba yi ke sani إيه.
yin tijarar jama'a saboda sauraron jama'a نعم Allah sai sallaci ka misali a ce an yi a kan an yi asuba ta yi amma irin ɗan sauraron nan da za a yi wannan lokaci lokacin ne ta hanci sai yi da ka saba dama kana yi asuba goma na wa illa nan ba haka ba ba dara ila farli sai ka gaya yi zuwa farin da kai dan ba lokaci ya maje ya sallah farin da ya wasu na wa alil witri idan ko bai wuturi ba ne fa fi sa'atil waqti in abu cin akwai yarwa lokaci yusallil jami'a sai ya sallaci da baki daya sai ya sallaci da baki da wuzurin ne ya sallaci da kakar da sobi sannan ya sallaci da baki na'am inda su akwai na'am wa fi nihi in ga wakati ya yi ya yi furci wa tafsir ala al witri sai ya kada sa'a da wuzurin ne sai ya wuzurin sa wa ta'ira sa'il fajri shi kuma ya sallaci da kakar da fajiri ba ya shi ba da rata wudu inda shi ba ana rama ta eh
wala yi kula illa hiya na'am shi ne mutum ka kai na'am ba wata lafiya da ake rama illa hiya na'am sai da ita na'am amma ita ba ta fi zawali na'am har zuwa lokacin zawali sun sallah za a kenan har a lokacin ka iya rama sallah ka karanta ta na'am iya halatta ta iya na'am babu wani abin da na'am amma mu amma mu shehu ya gaya mana yake mu wakan da raka ta lafi mu za mu iya raka ta lafi ai mu za mu iya saba ido kira ko ka riga ka ko a duk ma ta yi mu za mu iya ka na'am Allah ya duka kawai ka jawara shikenan ka jawara ya zama kamar shine jaburu akan abin da kai kan shafa ido ta eh shi ya halatta idan aka salla asuba ka fita a kodin da ke yin wayar hannu da sallah da tashi ya fita ka a wayar kasuwa da ke akwai halaccin haka a sai ta rana ta hudu sannan sai a yi da rana ta hudu kamar lokacin da ake yin walhari ita wannan ka iya yin ta ko yanzu lura ana sallame a cikin salamun sai ai shi ne ana ce ba a yin nafila bayan sallah asuba ta shi ne farkon karatun da muka yi. ila an tafi ta ashirin an ce rana ta ɗan hugo lokacin da rana ta ɗan hugo to lokacin kuma ka iya nafila ya halatta da nafila ba rana ta hudu daga nan kuma har zuwa lokacin da wani ka iya wannan na bayan ba aka na na kasar na jauhara idan aka rama suka bi da wasu eh ko kuma kai jauhara eh mutum shi ta zama kamar jamurwa ko kuma na na shafa bi da wasu kamar ka yi ta ba a lokacin da wani lalle ne an ja cikin da ko ba ta ja a bayan neman wani ana yi
fasulun kan insha Allah azai mustajibati
ban kwana yana da wani